wannan shekul islam ya yi amma daga baya waɗansu da yawa sun yi haɓa don shafai dama waɗanda ya kalla sai da a ciki ya bayyana cewa akwai nauyi na littafai wanda ke yi ne kafin da yawa ba wani wani shago ne zai iya yin nasu amma zai zama wani wani waka sai ya masa wahala ku ce ni littafan da baki ɗaya ko ina za ka wani sun an yi nasu ne wani yau ko za ka yi an yi nasu ya ni da fatuwa a kan lalifin yau islam bangaren sauki an samu da kai wani guda tara akwai bangaren shiya wani guda goma sha biyu akwai kawai ma'abiya guda ɗaya akwai ajawa wa islam guda takwas akwai alfini wa fikirin islami guda goma sha biyar akwai rizala da shi guda biyar wadanda an tsara a kan guda sai da yawa sun samu da lalala wanda da dama a cikin sassan da akwai abin da لأن الولاء أمر الدنيا والحمد لله فإنكم تعودوا بكتاب الله بكتاب الله نذكر عليه بواقع كما شيء أسلوب الجيب لما كان يا أي مكان أكان أبوه أبوه مجاهديا na farko ya yi mukaddima da na shagar takali na farko da na yi biyu sannan ya uku sannan ya yi cika da fatima a cikin wannan ya fi kowane abu da ya ɗauke ne ya magana yana faɗar hujja da hadiya da kuma hujja a ƙarshe wato ya fi zubi na cewa duk abin da za ka faɗa kamar hujja ta ƙwarari da ta hadisi da kuma hujja ta hankali wanda wanda ba shi ne ko kuma ba ya ɗauke ne da cewa ilai ya haka addini addini ayyuka rasul islam ya yi magana da ta cewa a kai da ne isa ilimi ana samun da ne da nema na da ne isa ba wai dai dan dan ne ma da ne sai a ce addini ayyuka ne ya yi bayanin cewa ya yi wannan misali a cikin sauran yan uwa da baki daya amma wani akwai shi ne ya ɗaya shi hannu ko ɗaya ya faru. Ya yi magana nuna cewa lalle don samu ko daga wani dai, to ba akwai na da cewa za ka samu ɗaukaka, ka sami ilimi, kuma ka samu kabuli a wajen mutane don samu ko daga wani dai. Sai idan ka yi abin da wannan dai ne suka yi, shi ne za ka samu ɗaukaka. A ciki ya ka ayyukan Qur'ani da dama wadanda ke nuna cewa mutanen da suka danganta da kawai yanki ba tare da mutane ba ba tare da kan shi alfahari da shi ba to da karshe za a ba za su samu wakar da ke nema ba sannan ya bayyana cewa waɗanda kawai za ka yi alfahari da dangantuwa ne shi ne ake kai ta dangantu da dangi na annabi sallallahu alaihi wasallam amma ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi alƙulama ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم cewa annabawa da kan suna faɗa cewa a cikin wani suna ya san cewa malamai magada annabawa ne kuma malaman nan annabawan nan ba su bar wani abu wanda za su gada da shi a wajen wani ba sai dai su gada da ilimi ne kawai shi ne za a gane wani yana nuna cewa ko a yi zuwa da zama a cikin nan da kana da ta yi yana buƙatar da yi aiki irin aiki da aka zuwa da zama ya yi kafin mai alfahari sosai ya bar yin tsada wani gari da yake a kwata shi ne kamar da yanzu magana da cikin wajen a iraki nan da kuma wasu kasashe da suke wani ta a wannan lokaci shi gari nan sai ma da ya rabe shi fata shi ne shi yana shahada amma akwai wani bawa wanda wannan bawa shi kuma bawa ne amma Allah ubangiji ya ba shi da yawa sai ya zama cewa wata rana da shi ne ya ga bawa ne ya zo sai ya zama a kan hanya ya ga ana kan kare shi ana kare shi ne sai wani shi ne ya tsalle ya zo yana kwanan da ya zo ya zama ya zama kusa da shi mutane suka kare shi sai wani ya zama shi malamin sai ya ce maka ya kai wanda yake kafiri dan kafira ya wanda yake mai bakakin kafa ya duka aiwata shi yake ba san cewa ni dan jikan anan bane na daga cikin zuwa sai na sai kuma jikan ko ba kowa bane sai a kashe ta da nan da shi ta a kai sai ya yi bayani cewa ya ce tarihi abin da shi zan gaya maka yake ba gani na zuciya ta ne kokari na karkace da shi kai kuma sai dai kokari ka baka da zuciyarka da jari sai ya mana cewa ni din nan da nake baki sai zuciya ta ta fito abin da yake cikin zuciya ta ya zo ya sai ake gani na fari kamar yadda zuciya ta ta kai kuma zuciyarka da ta baka ta sai zama wannan baki shi ne ya fito ya rage ta sai ya zama ana ganin kamar yi kamar yadda ni kuma rage na yi kokarin kwaikwayo da abin da kafin ka yi sai ya zama wannan kwaikwayon da ya yi aiki ta sai ya zama ana gani na a matsayin kamar ni ɗan gari kai kuma sai ya kwaikwayo da abin da baba na yi kai kuma sai ya zama ana gani da kamar kai ɗan baba na yi ita dalilin da ta za ku ana wulakanta ka ni kuma ana gani wannan yau islam ya ba da wani kisa da kuma sai yi wani da yi wani cewa ko wanda ba wata da yi da su ba kawo mutum ɗan ba bai yi ɗaukaka a cikin yi ba to za ka zama ba baya ko ba sannan wani yau islam a kan kima da ya yi ba da kisan da amsar misalai da yawa wanda yake bayar da cewa albarkun fadilar shi ya yi fadilar da ake المؤمن على أن لا لا يميز يومه mutum da ga ina ne idan da ya taba kansa ba wai ana magana sa cewa shi mutumin nan da mai ina ya ba a cikin ya yi maganganu da dama a cikin wannan magana sannan ya yi magana da san da awar shekuha da mutane su yi kaga mutum ya zo ya yi marawa ya zo ya zama a kan babban ya zo ya kara yara a baya yana tafiya ana tafiya bayan yana za a kuma zaki daga kila da ba komai a kisa ita sai ya yi magana tun a wancan lokaci ya magana a cikin yana cewa wa kan ala lahu ila an halal yakun muridan kalku ya tashi za ka mutum da bai zama ba muridi ba ba almajin ba bai zama ba amma yana da abu cewa shi shi har sai kamar yadda kuka faɗa wannan da zai da zara ga malai zara ga malai da ya yi wajen ya gaya mana irin waɗanda suke da abin ke hannaka a yanzu za mu so ana ta mutu suna ganin cewa su shi da ne bayan mara za ka su babu wani abu shi tare da na ga yau ke yi wata ji da farko bayan kalima ya yi magana a kan fallaci da kuma ɗan da ya mutu a ciki ya kawo ayoyin Qur'ani da yawa ya kawo hadisai akalla hadisi wani guda goma sha uku wanda ya gaba da ke sannan ya kawo asa shi ne maganar wato ma'ana sahabbai da tarihi ya kawo maganar su sannan ya kawo hikam da amsal sannan ya kawo ƙarana da tare abubuwan da su ake da su ne mai kamar dukiya ke nan da kuma ilimi a ƙarar sannan kuma ya kawo sauran littattafai wannan kusan ya yi maganar su wanda suka rufe lafiya wannan yana da cikin abubuwan da gudanarwar islam ya yi sannan ya yi magana a kan shi kansa wato ma'ana farla ta ilimin shi kansa ya yi magana a ciki sannan ya yi magana kuma a kan yadda za a yi amfani da ilimin kuma yadda aiki mai ilimi ila al'amari wani amari bihi karkul alimi bil alimi duk lokacin da aka yi ilimi shi ne ilimi ke amfani da shi amfani da shi ne duk abin da yake da duniya ne sai kokari ka bari shi saboda hukuma rayu sannan ya yi bayani a kan mutane waɗanda suke muhimmai waɗanda a wannan lokacin za su zama kuma da su ake kwaikwayo ko zai za al'umma ta kuma ta ɓaci kan wannan shi ne magana a kan malamai wanda suke amfani da shi ba ya ce idan malami da amfani da shi wani bibi da duniya to jari da shi zai koyi idan wanda ya yi ɗan kasuwa wanda aka yi da amana sai da rika amana ba to a ina za a sami amana haka da idan sarki wanda ya zama ke zama shi ne yake kula da kowa yake kiyaye rayuwa da dukiya ta kowa sai zama kuma shi ne kura to yaya za a yi bari mu yi ba biya ba da wannan tsarar sannan a gobe abin da ya biya ya mana a kan da su zai sannan a fasali na uku a yayi magana a rubuce a kan maganar da ta adam na ne neman ilimi da ya kamata ya shi da shi kuma shi ne neman ilimi da ya kamata ya bada sannan da ya haɗu a kan lalle a kan mutane wanda wannan kin ya yi bayani wanda har ya yi da ya yi ya bayyana hanyar da ta magana da sun biya cewa ba ma za a kira ko makaranta a kan biya a mutane ba a'a wannan suna ce sai za a yi da sannan ya ce ikirari ya magana a kan biya ba ya ce za a yi ake a samun da makwabta ya magana ƙarshe kamar yadda na faɗa na mabe a gabatar baya da wata wa wani da hankali a hankali zan ga a nan amma ila ya nufi a kuma da zai ja hankalin samari don kuwa na ke cewa lalle lalle neman yi kamar yadda ba na hana su ya mana baya ya ce dole hakika yanzu da yawa abin da ake ba ne malaman mu su yi mana ba da dama cewa ba ku zama da hadara ma'ana gawiyoyi mu je mu gama makarantu a wasu masallatan ba wai shi an zo an biyo ka gida ka zo da yara kamar yadda ke yi sau da yi ba ke cewa ai idan kana da kadara kai kake kokari idan na kasuwa ne ka je ka kai da ciki da za a ci mun san wannan kadara ba za a wulakanta mana ba abin da ya kamata shi ne cewa duk zamani ya zo hakika kamar yadda fara Allah ya ce magana yanzu a makarantar ba ta kai sai ma da shi ne zai zo ya zauna ya kira almajirai shi zuwa ya rasu babban zai haka yi ne duk lokacin da aka ce ka sa makarantar ka sa wani dayo za a tafi daga lokacin da za su wani rikin wallahi za ka zama da ne wannan lokacin ya riga ya zama shafe shi da ke duk wani aiki duk abin da zai yi a rayuwarsa ba zai sa wani abu a cikin wani amma abun mamaki abu ta kai shi ne malamin ya zo ya zauna shi ne ke kira da almajirai su zuwa kanta ta kai da amfani da abubuwan kuɗe na zamani idan aka zo littattafan ma siya ake yi wanda za a karanta a siya ake ga littattafan kwanye muna magana a makarantar ma za ta kai kai ne za ta yi littattafan ma kai ne za ka yi abin da za a yi magana amma ɗaliban su zo makarantar baya da kaga sai magana ce ba Allah yake magana kukan da yake magana waɗanda suka zo makarantar ne ma ake magana ba sa zuwa suna yi ba sa zuwa suna bukata a a yanzu kukan da muke ɗaliban ma ba sa zuwa makaranta to yi shi ka ta ne a zo a yi karatu wallahi wallahi za ka zauna sai ka yi shekara kana domin kana karatu amma wallahi in ba kai sa'a ba dan wasu ɗalibai da suke magana da suke da su ne kuma a kuma yi yau da za ka samu lafiya irin wajen bangare da kai za ka magana kai ruwa kai lafi ka ce ka za ka ce ka za wasu na da biyu ya ce a wannan da kuma ke ba wai wannan ne ta a'a abin da za ka zo ka yi kamar yadda faru ne ke ka zaɓi wanda ba da yi ka ce a wanda ba da yi da ke karatu ba kai kai da kariya to irin waɗannan ɗalibai shi kuma na lele muna kira da samari wajibi na lele da ni kanin samu ta ilimi duk mutumin da zai ce zai ko wannan harka ce zai yi ta ko ba tare da ilimi ba to hakika ba wannan da ilimi ya ce wani ko ba za mu fata ba zuwa yau da jani tare ne irin duka wanda da wani domin shi ne mara sai da yake shekara ashirin da ɗaya yana neman ilimi yana bada sannan ba za da naɗarin halin lafi halin kullum halin kawai shekara ashirin da ɗaya a tarihin yau da jani da zuwa sai da aka shekara ashirin da ɗaya da na fara magana ya fara tsari zai nemi abuta ku zo mu rabu da kuduba ce hannun namu wani mutum islam da ya tafi ya turo shi da hannun cewa idan ka zo kai magana da san hakika da su amma ba mu san ilimi ba domin ni ma na zo na same su malamai ne to dan Allah da kadai ya kace kai malamin wannan malamin ai kullum adalci kamar yadda wani Allah da kuma yake da adalci shine da kace wannan malamin na ne to a ga kana da biya da sauran malamin idan za ka malamin na ne ya yi ba a ga ana kai ka san malamin amma idan an ce kai malamin malamin sai aka ka tsari wallahi ya fi wannan malamin Allah wani kuma sai kace ikiya yau samari ko kuma ne ne Allah wani kuma sai kace mai zamana malamun Allah wani sai ka jami'a wato bayan da kuma ya sa amfani da su ko wani kalmomi da sa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya rasa da kai ba yanzu shi zai magana yana da cikin abin da ke yi wuta a cikin tafsirin tsada to in ka zauna da malaki bai an fara da kai a guda da kuma to ba malaki ba ne duk malamin da bai wuce ba ko kwanto ya baka ya kiyi ba to ba malaki ba ne duk malamin da bai wuce ba tawafu ba ba malami ba ne duk malamin da bai dauke maka gaba ya ka maka nasiha ba ba malami ba ne duk malamin da bai dauke maka riya ya ka maka ikhlasi ba to ba malami ba ne in ka dubo shi shi hanya ita ce ta sirra ya ke wani Allah ka tsaka da ni ali kuma ali a dan uwa kamar yadda muke faɗa kullum muhabara mu ga gobe da fuska da za a fara da ƙarfi tara zuwa tara da yin insha Allah saboda haka a fito da wuri a manyan manyan malamai za su gabatar da muhawarori da cikin su akwai doka kashe a doktor bala da shi a zuwa da goron duki wanda zai yi a kan da wani hashe ibrahim biyar limoyi saboda shi muhabba bila a dr abdullahi mahmud sasha zai masu na kasha akwai a muhabara ta biyu akwai muhabara ta Thank you.